إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا ترى قوة شدة وتنجماد الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da ashirin da uku ga watan ɗaya a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine kaset ɗinmu na goma sha hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha wa nawaqiduha تأليف الشيخ العلامة أبي عبد الله محمد ابن سعيد ابن رسلان حفظه الله تعالى idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun yi magana dangane da ma'anar ɗagut da kuma kashe-kashensu kamar yadda muhammadu ɗan abdulwahab ya kawo su a cikin lissafinsa usul thalatha ko thalathata usul a sannan muka zo za mu tahi kan a Muhammad bin Abdulwahab ɗin da ya magana dangane da cewa ita la ilaha illallah a tanfi arba'ata umurin wa tathbutu arba'ata ko tuthabbitu arba'ata umur to akan wannan za mu tashi amma kafin mu tashi akwai wata magana da nake so in buɗe mana da ita ɗazu wani bawan Allah ya kira ni daga cikin ɗalibai da muke tare da su a nan muke ɗan taɓa ɗan alifin ba'u to yake mun magana akan cewa satin da ya wuce fa na yi wata maganganu da ya ɗan ruɗa su domin na yi magana dangane da kalmar wahabiyanci da kuma cewa idan dai abin da ake nufi da wahabiyanci shine bin tafarki da tsarin tauhidi na da aƙida irin na Muhammadu bin Abdul Wahab sahibu kitabu tauhid to dukkanmu nan wahabiyawa ne ko to sai ya ce gaskiya akwai waɗanda sun ɗan ruɗe domin sun ji kamar a littafinmu na aƙidatu tahawiyya mun ainihin wato yi tsokaci da jan hankali dangane da wato tafarki na wahabiyanci da kuma bin tafarki na wahabiyanci to gaskiya sai na ce masa ina ganin ku ne kuka ɗan samu ruɗu da ɗan tarnaki a cikin kwakwalanku asali abin da muka yi magana a wancan littafi mun yi magana ne akan a jahamiyanci to in baka kasa kunne ba da kyau sai ka ɗauka wahabiyanci da jahamiyanci kamar abu ɗaya ne kaga sai ke zama kamar mun yi magana kuma yanzu mun zo mun warware kenan ko to gaskiya ba haka abin yake ba muna magana ne a can akan masu aƙidar jahamiya wanda su ne atiba'u jaham ibn safwan wanda mai littafin a ainihin wato almilal wan nihal sai abin nan ashe shaharu satani ya kawo aƙidunsu da sauran take-takensu wanda muka ce daga cikin aƙidunsu suna ganin cewa bai dace Allah ya azabtar da mai sabo ba domin shi ne ya ba shi dama da ya hana shi lafiya da ƙarfi da zai je ya saba masa da ba zai je ba to tun da ya ba shi dama ya je saba masa to kamar idan ya masa azaba zalunci ne ina jin mun shafa gaggano akan wannan to wannan su ne atba'u jahan bin safwan su waɗannan aqidar su aqidar banza ce mun yi maganar su a cikin al-aqidatu tahawiyya da kuma irin take-taken su da irin aqidun su amma maganar da muke ta wato wahabiyawa wannan suna ne waɗanda ba sa kan tafarkin sunna suka sanya mana mu ahalus sunna wal jama'a me dalili saboda muna karanta littattafan Muhammad ibn Abdul Wahhab mai littafin kitabut tauhid da littafin usulus salasa da ainihin wato masail jahiliya da dai shauransu littattafai da yawa waɗanda ya rubuta waɗanda suke magana akan tauhidi da aƙida da sauran al'amura to wannan shi ba kuskure ba ne don an ce maka ba wahabi saboda ba wata aƙida ce ta musamman ko wani tafarki ne na musamman ba a'a maƙiyanmu ne suke ainihin wato kiranmu da wannan suna don su dingina mu zuwa ga wannan malami to mu kuma muka ce in har abin da malamin nan yake kai na aƙida da tauhidi wannan yasa ake kiran mu wahabiyawa mabiyansa to mun yadda mu wahabiyawa ne ko ba haka bane yawwa to wannan shine a takaitan takaitawa saboda haka waɗanda suka ji abin kamar ya saba da yadda muka yi to ga asalin bayani yadda yake karara Allah ya shirye da mu to malam ya ce ƙalal imamu muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala muhammad ɗan abdulwahab allah ya masa rahama ya ce ilam rahimakallahu ka sani allah ya maka rahama muka ce wannan usulubi muhammadu ɗan abdulwahab shi ne babban malamin da ya raya wannan usulubi na kai wa ɗalibi addu'a da fatan alheri kafin ka karantar da shi ka kuma tausaya mishi cewa Allah ya sa ya gane abin da za ka faɗa ya aiki da shi ina fata an fahimci magana wannan Muhammad bin Abdul Wahab ya zo da wannan a ainihin wato usulubi wanda kuma malamai sun ainihin wato karɓi wannan usulubi ɗin sun jinjina mishi ya ce anna ma'ana la ilaha illallah a lallai ita ma'anar la ilaha illallah nafiyun wa ithbatun tana kora wani abu tana tabbatar da wani abu tanfi arba'ata anwa'in tana kore nau'ukan abubuwa guda hudu wa tathbitu arba'ata anwa'in sannan kuma tana tabbatar da nau'ukan abubuwa a ainihin wato guda hudu malam yace tamfil ilahiyya tana kore allantaka ga wasu Allah wa tana kuma kore ɗagutu wal andad tana kuma kore menene kishiyoyi ga Allah subhanahu wa ta'ala tana kora wannan sannan kuma ainihin wato wal arbab tana kore rabbobi rabbobi rabbu a jam'i ne na rabbu arbab na fata an fahimta to waɗannan abubuwa guda hudu ita ce wannan kalma take ainihin wato korewa ta jingina allantaka zuwa ga jingina allantaka zuwa ga wani koma bayan Allah to tana kora wannan shine la ilaha illallah an gane magana da kyau ko fa'alam annahu la ilaha illa huwa ko fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat an gane maganar da kyau ko saboda haka tana kore allantaka ga wani Allah subhanahu wa ta'ala wattawagit kuma tana ainihin wato kore abinda duk ya shafi ɗagutu an gane maganar da kyau ko Allah ya ce alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الله يتي ألم تر إلى الذين يزعمون شن بكي دوبا بزوا غوطن دا سكيريا أنهم آمنوا بما أنزل إليك سوى سنجي إيماني دا أبن دا أكا سوكر مكا وما أنزل من قبلك كما سنجي إيماني دا أبن دا أكا سوكر كافن كي amma tare da haka kuma yuriduna an yata hakamu ila taguti suna ƙoƙarin kai hukunce-hukuncensu zuwa ga ɗagut cewa wani Allah ya hukunta su da duk abin da ya dace da tsarin rayuwarsu da addininsu sai Allah ya ce wa kad umiru an yakfuru bihi bayan kuma an riga an yi musu umarni da su kafircewa menene ɗagutu an gane maganar da kyau ko amma menene matsalar Allah ya ce wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shaidan ne kadai yake nufin ya batar da su batarwa wanda yake mai menene mai ainihin wato nisa an gane maganar da kyau ko to don haka dai a an yi umarni a mutane su kafirce wa ɗagut don haka wannan kalma tana kore duk wani nau'in ɗagut kuma mun faɗi cewa a waɗawagitu kafirun wa ru'usuhum hamsatu ɗagutu suna da yawa amma shugabanninsu guda biyar ne na farko shine shaiɗan ko wanda shine shugaban masu sa abota wa wani Allah na biyu shine alhakimul maza alhakimul ja'iru na fata an fahimta yauwa na uku shine menene man ubida wa radiya bil ibada an gane maganar da kyau ko wanda aka bautawa kuma ya yarda da wannan bautar na hudu shine wanda yake hukunci ba da mai ba abinda Allah ya saukar ba wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun har zuwa ƙarshe na biyar shine menene ya ne na karanta muku tun kwanaki ai wallahi na na ƙarshen nan kace kun kawo shi eh san zuciya alladhi yadda'i ilma al-ghaibi Allah ya maka albarka wanda yake da'awar sanin gaibu alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada to waɗannan su ne ru'us shugabanni jagororin ɗagutai gaba ɗaya amma ɗawagi suna da yawa ina fata an fahimta to amma waɗannan su ne shugabanninsu su ne jagororinsu Allah raba mu da bauta wa ɗagutu shi ne yake cewa a wattawagi da kuma ainihin wato a ɗagutai gabaki ɗaya an gane ko sannan tana kore al'andad al'andad jam'i ne na anniddu kishiyar Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب الله يتي ومن الناس daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah akwai waɗanda suke ainihin wato rike koma bayan Allah a matsayin kishiyoyin Allah suna son su kamar yadda suke son waye Allah ma'ana sun daidaita son da suke musu da kamar yadda suke son Allah yuhibbunahum ka hubbillah Allah ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani na gaskiya ashaddu hubban lillah sun fi tsananta soyayyar su zuwa ga waye zuwa ga Allah an gane magana da kyau ko a wani guri yace fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna kar ku sanya wa Allah kishiyoyi alhalin kuna sani da haka duk abin da zai kishiyanci Allah to wannan kalma tana ruguza shi tana rusa shi tana tarwatsa shi tana lalata shi an gane magana da kyau ko tana lalata wannan abu an gane sannan wal arbab tana rusa al arbab rabbobi duk wani abin da za a kira shi rabbu to wannan kalma tana ainihin wato menene a rusa shi an gane magana da kyau ko Allah ya ce kul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a sai ce wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ina fata an fahimta Allah ya ce a kulka ce musu ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi yahudu da nasara ta'alau ku taho ila kalimatin zuwa ga wata kalma sawa'in bainana kalmar sawa masdar ne domin maimakon a yi amfani da ismul fa'il sai aka yi amfani da menene da masdari to dama wani lokaci ƙur'ani yakan yi haka akan ɗauki masdari a dasa shi a madadin ismul fa'il don ya ƙarfafa menene don ya ƙarfafa ma'ana asali kamata ya ya zamanto ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin mustawiyatin bainana wa bainaku kalmar da za ta mai daidaita tsakaninmu da ku to sai aka cire mustawiya aka sanya asalin masdarin kalmar sawa'in asalin ita ne kalmar masdarinta tushen kalmar na fata an fahimta kamar can ne cikin suratul baqara da yake cewa innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartakum ai innal ladhina kafaru mustawiyatun ko mustawin alaihim daidai ne a kansu a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna ka musu gargadi ko bai musu gargadi ba za su yi imani ba to amma maimakon ai amfani da kalmar mustawiya sai aka dauko masdarin kalmar sai aka sa sawa to ita ne anan ma an gane maganar da kyau ko qul ya ahlul kitabi ta'alu ka ce musu ya ku ahlul kitabi ku taho ila kalimatin zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainakum wanda za ta daidaita tsakaninmu da ku in kuka furta ta to mun dawo ɗaya amma hawa mun dawo ɗaya akan aƙidar ku da tauhidin ku da irin tafarkin ku ba a'a mun dawo ɗaya akan namu tafarkin da ku domin idan ka ce wa mutum kun zama ɗaya da hito ɗayan biyu ne in ma kun zama ɗaya kai ka bi shi haka ne ko ba haka ba in ma kuma kun zama ɗaya shi ya bi ka to wanne ne suke nufi a nan mu mun bi su ko sun bi mu sun bi mu dai ko na fata an fahimta yauwa to shine sawa'un abun nan ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illallah kar mu bauta wa kowa sai waye sai Allah wala yatakhidha ba'duna ba'dan arbaban shine muhalli shahid din mu kar mu shahin musulki wani shahi rabbobi koma bayan waye a koma bayan Allah kamar kuma yadda Allah ya faɗa a dangane da yahudu nasara yace ittakhadhu أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم sun riƙi allolinsu da ainihin wato malamansu na yahudu da nasara sun riƙe su a matsayin rabbobi me dalili da masihu isa ɗan maryam me dalili saboda duk wanda zai faɗa maka maganar da ta halatta maka abu ko haramta maka kuma ka yarda ka bi shi to ya zamanto maka rabbu ya zamanto maka ilahu dama me aikin Allah a bayi shine ya gaya musu abu su bi shi akai ya hana su kuma su me su hannu ya halatta musu su yarda halal ne ya haramta musu su yarda haram ne to sai ya zama banda Allah akwai wanda yake maka wannan to wanda duk yake ma wannan ka ɗauke shi matsayin wa kenan matsayin ubangiji to su malaman yahudu da nasara haka suke musu sai su gaya musu magana sai su karɓe ta kamar daga saman bakwai ta sauka daga gurin Allah to shine Allah sai ya kira su a matsayin rabbobi sun ɗauke su a matsayin ubangijoji jama'a kun fahimci magana da kyau ko to wannan shine to shine malam yake cewa fal ilahiyya ko fal alihatu abinda ake nufi da al aliha ma qasadtahu bi shay'in min jalbi khairin aw daf'i dhurrin duk abin da ka kudirce shi a ranka cewa shi ke jawo maka amfani ko kuma shi ke tunkuɗe maka menene sharri ko cuta to ya zamanto maka ilahu duk wanda ka yarda shi yasa kalmomin da suke faɗa dangane da shehunansu cewa shehu kai mana kaza ko shehu kai kukanmu ai mana kaza wannan shi ya mai da su shehunan menene alloli domin ba wanda yake da wannan jalbu naf'in aw daf'u durrin jalbu naf'i da daf'u durri ba wanda ya isa maka sai waye sai Allah to don haka daga ka ɗauki wani daga cikin halittu cewa yana da damar ya tunkuɗe ma cuta ko kuma ya jawo maka amfani to ya zamanto maka Allah an gane ku fa anta muttakhidhuhu ilahan dan haka ka rike shi a matsayin waye Allah to wannan al-ilahu kenan wa tawagitu abinda ake nufi kuma da dagut man ubida shine duk wanda aka bautawa wa huwa radin kuma ya yarda da wannan bautar aur shiha lil ibada ko kuma aka dinga koda shi ana yaba shi irin yabo na menene na ibada wanda yake daukar ma'anar yabo na ibada an gane magana da kyau ko ya ayyuhar rasulu man li la man li la aludhu bihi kaza kaza kaza kaza a dinga kiran annabi ana faɗin cewa shi ke yaye cuta shi ke jawo amfani ko ka kira wani shehunka ka dinga koɗa shi kana faɗin wasu kalmomin da suke wato haƙoƙi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala na fata an fahimta idan ka tashi kai tafiya idan ka tashi kai magana kana a kananka ko ka tsina zaman bagadaza baya hana ya ji ka ya ganka ko a ina karama shehu ko a ina na fata an fahimta kashin kaza da an ka dafa ya tashi gabansa ya yi tafiya ya zagaya ko ina da ina karama shehu ko a ina yanzu don Allah an gane maganar da kyau ku? yanzu don Allah jama'a a gaban wa ya kai kashin kaza ya tashi gaban sai magana eh tafiya in ba Allah ba kashi kazar fa an yanka ta aka sa mata ruwan zafi aka fige ta ko sannan aka feɗe ta aka kwashe kayan cikin ciki aka bankare ta ko ma aka daddatsa ta sannan aka zuba mata attaruhu da tattasai da tumatir da barkono da magi da tafarnuwa aka ɓararraka ta aka sa a gaba aka cinye aka tsotsa ƙashin amma da ƙashin ya ga shehu ina fata kun fahimci magana shi ne ya miƙe a gaban shehu don ya tabbatar da karamar shehu shi ne karamar shehu ko a ina yanzu don Allah in ba Allah ba zai yi wannan ina fata kun fahimci magana sannan wancan baitin na farko idan ka tashi kai magana kana a kananka ko ka tsina zaman bagadaza baya hana ya ji ka ya ganka ko a ina ma'ana in ka miƙe kana magana a kano kake ko a katsina kake shi kuma shehu yana ina bagadaza iraki jama'a to wannan tazara baya hana shehun ya ji ka kuma ya ganka yana kallonka kana magana kuma yana jin abin da kake faɗa kuma ba lokacin salula ba ba lokacin waya ba ba lokacin intarnet ba kuma yana kabari ma shehu gaskiya ne Allah ya saka da alheri na fata fahimta to kaga wannan duka gaskiya ne kaga wannan duka kalmomi ne na kafirci jama'a to ai ta koda mutum kodawar da za ta wuce haƙƙinsa ta wuce matsayinsa na e wadarrata haba wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami to wannan duka yana daga cikin ma'anar wato andad da kuma rabbu da sauransu don haka wannan kenan to shine yake ta auru shahalil ibada wal andadu abinda ake nufi da andad kamar yadda muka faɗa shine jam'u ne jam'i ne na niddu wato shine kishiya ma jazabaka an dinil islam duk abin da ya fizge hankalinka daga addinin Allah jama'a kun fahimci magana duk abin da ya janye maka hankali ka watsar da Allah to wannan ya zamanto kishiyar waye zuciyarka ina ya kamata ta tafi gurin Allah tunaninka ina ya kamata ya tafi gurin Allah ko kaiwarka da komowarka da rayuwarka gaba ɗaya ina ya kamata ya tafi gurin Allah qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbul alamina lillahi rabbil alamina la sharika lahu wa bidhalika umirtu yace da sallata da nusukina da rayuwata da mutuwa kaga kalmar da rayuwata rayuwa fa ta dauki duk abin da kake ciki kenan ko duk abin da kake ciki sai yace gaba ɗayan su ga waye ga Allah to sai zamanto akwai abin da ya fizge maka hankali daga lamarin ubangiji to wannan abin ya zamanto maka kishiyar Allah subhanahu wa ta'ala to zai kawo lissafin irin abubuwan da suke janye hankalin mutane daga menene daga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce duk abin da ya zamanto da wannan matsayin to ya zamanto maka kishiyar Allah min ahalin iyalai ne akwai wanda iyalansa suka hana hibin Allah ko babu akwai wanda idan iyalinsa suna son abu ko da wannan abun ya saba wa Allah to wallahi sai ya aikata shi akwai ko babu akwai jama'a kun fahimci magana in iyalanka ya zamanto su kake bi ba dokar Allah ba to waɗannan iyalan naka sun zamanto maka kishiyar Allah niddu akwai matsala jama'a ko babu akwai matsala su zo maka da wasu ƙa'idoji da dokoki sun saba dokar Allah sun saba ƙa'idar Allah sun saba hukuncin Allah amma ka fifita nasu buƙatar da damuwar akan hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala to sun zamanto maka kishiyoyi a gurin Allah jama'a kuna fahimtar magana maganar fa ba ƙarama ba ce fa domin ana cikin tafa dumu-dumu fa shi yasa daga lokacin da wata bukata ta taso a gidanka sai zama ga abin da Allah ya ce ga kuma abin da su iyalanka suka ce to abin da yanzu zaka kalla in ka bi tasu to fa ka saba wa Allah in ka bi nasu ka kauce daga tsarin Allah idan kuma ka bi na Allah lalle ransu zai ɓaci to amma kuma ka ba Allah to wanne zaka ɗauka a ciki na Allah to amma haka ake yi wallahi galibi ba haka ake yi ba fifita abin da suke so ake yi akan abin da Allah yake so to kuma wannan shine asalin niddu shine kishi an kishiyanta Allah kenan biki ne ya taso a gidanka suna ne ya taso eh gaskiya ne gara mu bada misalai da abubuwa na kurkusa yes ku ya hakuri dama karatun tauhidin kenan kawai ka sunkuya ka yi a'uzu billahi ta wuce kai fatan Allah ya tsare amma dole sai ta biyo kuma ni ba zan yi shiru ba sai na faɗa wallahi na fata an fahimta karatun aƙida kenan malam wallahi dole sai ka ji da kai ake eh da kai din ake da kai ake duk wata hidima da za ta taso a gidanka wallahi ya zama ga inda Allah ya ce ga yadda mata suka ce kuma sai ka bar na Allahn ka bi na matan wallahi matanka sun zama kishiyoyinka kishiyoyin Allah a gurinka akwai aiki wallahi wallahi akwai aiki don haka malam ya ce min ahalin iyalai ne au maskanin ko kuma gidanka gidan da kake zaune ya hana ka bin Allah ya hana ka bin dokar Allah to shi ma wannan gidan ya zama niddulillah kishar Allah au ashiratin ko kuma menene danginka na jini na fata an fahimta suka hana ka bin Allah ga abu ya kamata a yi shi yadda Allah ya tsara amma duk suka taru suka ce su ba su yadda ba shi yasa in za ka bi tsarin addini ba za ka yi faɗa da mutane da yawa shi yasa manzan Allah ya faɗa da baffaninsa da kawunansa da manyan mutane a abin nan a garin Makka duk ya faɗa da su saboda ya zo ne da tsarin Allah su kuma so suke a tafi akan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa, wa, wa inna ala atharihim muqtaduna yasa Allah ya ce waddu law tudhinu sun so ka dan karkato ka dan sassauto dan dokoki dokokin nan na Allah a rage wasu waddu law tudhinu fayudhinuna su ma sai su karkato sai ku menene sai ai balance kai ka hakura da wasu dokoki na Allah su ma sun hakura to sai a haɗu guri ɗaya Allah ya ce fala tuti'il mukazzibina wala tuti kullu hallafin mahin hammazin masha'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin afim wa tullil ba'da zalika zanim an kana zamalin wa bani idza tutula alaihi ayatuna kaji ko in aka karanta masa ayoyin mu aka ce ga dokokin mu qala asatirul awwalina wannan tatsuniyar farko ne mutanen farko to yaushe zaka biye wannan Allah ya ce manzo Allah ahir karka bi makaryata ka tsaya kan abin da muka saka ka muka dora ka aka yi ya sa kawunansa da babbaninsa da yan uwansa duk suka kaurace wannan fa shine dalilin korar manzon Allah daga Makka zuwa Madina saboda ya zo da wani abu ne wanda ba a san da wannan abun ba ya ce kuma dole shi an bi wannan abun saboda haka aka dinga faɗa da shi har san da aka rarrake shi kuma wallahi bari in faɗa muku duk wanda ya zo da irin wannan aƙidar da kuma yunkurin sai an tabbatar da ita to wallahi ba wai kafirai wanda ba sa cikin addini ba hatta ɗan bid'a cikin musulunci sai sun tsangwame shi ku kalli malam albani zaria wannan irin tsangwama ne malam albani bai gani ba jama'a saboda ya dage akan sai an kaɗaita Allah an bi sunnar manzan Allah yasa ba wanda bai yi faɗa da shi ba tun daga 'yan bid'a har ahlu sunna 'yan uwan shi kuna fatan tarar wannan magana da kyau ko kowa san da ya faɗa da shi sai bayan da Allah ya ɗauke shi sai aka gane a waliyin Allah ne wannan shine abin da bahaushe yake cewa sai bayan bakka ake yi ma'ana sai bayan ka mutu sai a dawo kuma a ce a'a ashe mutumin nan waliyi ne ashe mutumin nan mutumin kirki ne to kuma idan mutane suka koma wai ba za su ɗauki gaskiya ba sai ta musu daidai ko kuma sai wanda ke faɗa musu ya bar cikinsu sannan sai su gane ahe da gaske yake yi to kafin ya mutu in su suka mutu fa ba su ɗauki gaskiyar tashi ba an tafi ina wutar jahannama ya sa kowane ne zai faɗa ma magana ka tsaya kai tsam da rai an gane magana da kyau ko shin wannan maganar daga Allah take daga manzon Allah eh to ba ruwanka da matsayinsa ɗauki maganar ba dan shi ba dan Allah ɗauki maganar ba dan shi wani bane saboda Allah ya kira annabi ya kira ya sa ka ɗauki maganarsa jama'a kun fahimci maganar da kyau ko تخالف الناس فيما قد رأوا ورووا وكلهم يدعون النصر بالظفر فخذ بقول يكون النص ينصره إما عن الله أم عن سيد البشر هكما لما سكتي فخذ بقول لكي مغانا يكون النص ينصره وندا نص قرآني كو حديثي كي goyon bayansa yake taimakonsa imma anillahi imma dai nassan nan ya zamanto daga Allah yake am an sayyidil bashar ko kuma daga shugaban halittu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan fadan kuma ba zai kare ba har kiyama ta tashi jama'a fadan aqida da tauhidi da kafirai ba wallahi ba zai taba karewa ba ai kuna ji Allah yana cewa waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a sun so ku kafirce kamar yadda suka kafirce ku zama ɗaya a gurin Allah duk ku zama kafirai kullum fatan kafirai shine ya za a yi su wargaza muku addini su saka ku zama lalatattu kuma wallahi suna yin nasara fa domin suna ja mana mutane da yawa ku kalli yadda rayuwar al'ummar mu ta dawo ba su da aiki sai kwaikwayon yahudu da nasara wani kwaikwayon ma hallaka ne amma an dage sai an kwaikwaye su إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله wanda suka kafirta Allah ya ce suna ciyar da dukiyarsu da lokacinsu da iliminsu da komai nasu don su tara mutane daga addinin Allah in ban da Allah maɗaukakin sarki yana tausayin bayan shi wallahi faɗan da ake da addinin Allah a duniyan nan jama'a da an yi nasara akan addinin Allah wallahi to amma Allah ya alkawari ba zai durkusar da addini ba duk wannan hayaniyar da kuke gani duk wannan abin da ake wa addinin Allah wa ya aballahu illa an yutimma nurahu huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikuna jama'a kun fahimci maganar da kyau ko addinin Allah ba zai durkushe ba amma dai ana yin nasara wajen lalata tarbiyyar 'ya'yanmu da matasanmu yanzu ku duba a ƙasar nan jama'a irin abin da ke faruwa sai waccar matsala ta kwanta sai wasu su je su taso da wata sai waccar matsala ta kwanta sai wasu su je su taso da wata kwanan nan aka samu wani ya tashi a tsakiyar musulmi a jihar kaduna ya daddanna wa musulmi da addinin musulunci baƙaƙen maganganu jama'a ko ba haka ba ne ya gaya wa musulunci maganganu marasa daɗi sanda su malam Musa Asadu Sunna hafizahullahu fi sirri wal alam Allah kare mana malam Musa Asadu Sunna da sauran wasu malamai suka tashi suka yi saƙo na caccakar wannan mutum cewa waɗannan maganganu da ya faɗa ko dai ya janye su ko kuma wala duk abin da ya same shi ya jawo wa kanshi gwamnatin jihar Sokoto ta kira shi gwamnatin tarayya ta kira shi ta sa shi ya janye waɗannan maganganu kuma ya fito ya tuba jihar kaduna sorry amma a sokoto ne eh a sokoto ne jamnatin jihar sokoto afwan eh amma dan kaduna ne mutumin ko yawwa to ko ma dai dan ina ne mu dai ba mu yadda wani ya fito yana zagar mana addini ba don mu Allah ya hana mu zagi addinin wani fala tasubbu alladhina kafaru ko sai ce fa yasubbu Allah adwan bi ghairi ilmin kar ku zagi kafirai ku zagi addinin su sai su koma suna zagin Allah ba tare da ilimi ba saboda haka gudun kar wani ya taba addinin mu shi yasa mu Allah ya hana mu taba addinin kowa to kowa ya rayuwarsa ya yi abin da ya ji ya masa tunda dokar kasar abin da ta ce kenan ba za a tilasta kowa akan addinin wani ba to dan me yasa kana naka ka zo kana zagin na wasu to ana cikin wannan rikicin kuma sai ga wani shi kuma gwamna ne a jiharsa a south south din nan ya fito ya ce duk wani ba fulatani da yake kiwo ya tattara ya nasa ya nasa ya bar jihar an ba su sati biyu ne ko sati uku ko sati kaza sati ɗaya ko to yanzu don Allah jama'a duk wannan ba tsogalar faɗa ba ne domin wannan abin da yake faɗa ba dokar Allah ba ta ƙasar ma ta ce haramun ce haramun ce ka faɗa haka an yarda kowa ya yi rayuwa a inda ya ji yanzu nan idan na ji zaman gwamba ya ishe ni ya halatta gare ni a dokar ƙasa in sai da gidana in tafi otoke na fata an fahimta an gane magana da kyau ko in sayi gida na koma rayuwa a can sai dai mai tawaya da su kwamanda na fata fahimta ga sauran ɗalibai na koma can a rayuwa a constitution na ƙasar ya halatta ne haka an yarda kowa ya rayuwa a ko'ina yake su kawai abin da ba a yarda ba shine karka kwaci abin wani ko gidan wani ko gonar wani ko abin ɗin wani ka mallaki naka a ko'ina ne an yarda to don allah wanda suka san wannan doka kuma su suke fitowa suke cewa jama'a su watse daga inda suke rayuwa wannan ba tsogalar faɗa ba ne jama'a to amma saboda shafafu ne da mai su he su faɗa ba su yi tsogala ba amma mu idan mun fito mun ce wannan maganar tsogala ce sai a ce mu kuma mu muka yi tsogala jama'a haka ne ko ba haka ba saboda karkatacciyar kuka ce mu mai daɗin hawa Allah ya kiyaye to satubdi lakal ayyamu dai ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari ma lam tazawwud yau da gobe dai ta ki wasa wallahi sai Allah ya cika addini shi babu yadda za a yi wannan kuma alƙawari ne a gurin Allah wanda duk yaga zai iya faɗa da musulunci bismillah ga fili dan ga mai doki bismillah amma dai ku da kanku kun yarda wannan addinin ya fi ƙarfin ai faɗa da shi wallahi kun yarda a ai Allah ya faɗa cewa ma sun yi fatan su zama musulmi rubama ya waddu alladhina kafaru law kanu musulmi so da yawa kafire sun yi fatan ina ma su ne musulmi wallahi suna sha'awar ku fa duk da yadda suke yaƙi da addinin ku wallahi suna sha'awar ku kuma suna sha'awar addinin kawai hasada ce hasadan min indi anfusihim ba zai sa su shigo addinin ba saboda suna ganin idan sun shigo kaskanci ya same su jama'a kun fahimci maganar da kyau ko Allah ya shirye da mu ai kafiran zamanin manzan Allah da yawancin su idan an zo ana tattauna su ce wallahi kun ga mutumin nan fa abin da yazo da shi fa gaskiya ne addinin nan wallahi tallahi shine addinin Allah abin da duk muke wallahi ƙarya ne ah to me yasa ba za ku shiga ba su ce a ai abin kunya ne kuma jin kunyar duniya ta hana su addinin musulunci jama'a abin kunya kuma yanzu kamar ni dai ina shugaban ƙwarai shawa a ce kuma na bar kujera ta na koma ƙarƙashin wannan lallai gaskiya zo da ita kuma ita ne hanyar tsira amma ina ba zai yi mu bi shi ba to kaga duk lokacin da ka ɗauka wai jin kunyar duniya za ta hana ka bin gaskiya za ta hana ka bin abin da shi ne asalin na Allah to ai hallaka ta samu bawa jama'a Allah ya yi don haka dai a ya ce au ashiratin ko dangi au malin ko dukiya dukiyarka za ta iya zamanto maka menene kishiyar Allah ta hana ka bin Allah kai tabarna da ita an gane ko fa huwa niddun duka waɗannan sun zamanto menene kishiyoyi ga Allah idan suka hana ka bin Allah ina fata an fahimta wa minan nasi Allah yace li qaulihi ta'ala wa minan nasi Allah yace daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan akwai wanda suke rikar kishiyoyi koma bayan waye koma bayan Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar yadda suke son Allah to kaga ka riki wani abu kuma bayan Allah to kaga shikenan hallaka ta ainihin wato samu mutum to wal arbabu abinda ake nufi da al arbab man aftaka bi mukhalafatil haqqi duk wanda ya baka fatawar abin da ba gaskiya ba duk wanda ya ce maka kayi kaza kuma ya zama wannan maganar da ya faɗa ma ba gaskiya ba ce daga Allah to ya zama to maka rabbu na fata an fahimta shine man aftaka bi mukhalafatil haqq wa ata'atahu kuma sai aka kuskure da ya baka fatawar da ba ta Allah ba kuma sai ka bi shi shi yasa wallahi wannan maganar fa ba karamar bulala ba ce akan kowa musamman kuma akan malamai masu karantarwa mutum malami ne ya san cewa fatawa kaza ba daidai ba ce amma sai ya ɗora mutane a kai saboda wani selfie saboda wani son zuciya irin nashi to kai kuma idan an baka fatawa to ka tsaya kai bincike shin wannan fatawar da aka baka gaskiya ce haka take haka Allah ya ce haka annabi ya ce al'ummar musulmi a kanta suka haɗu shi kenan ka ɗauke ta ka aiki da ita idan ka ƙi ka yi haka to ka samu matsala in ka rufe zuciyarka ka rufe ainihin wato tunaninka ka yi aiki da maganar shehunka kuma ya zama ba akan gaskiya yake ba to shikenan ka samu tangarda shehunka ya zamanto maka rabbu jama'a jama'a kun bayanci magana duk waɗannan da suke karantawa ɗalibansu cewa su musu su faɗi su musu su duda suke nuna musu cewa Allah yana kawo musu ziyara suke karanta musu cewa suna da ɗin ibada ga Allah suke cin zarafin Allah da kalmomi amma suna cewa wani wani ilimi ne na khasul khas kai ba ka san wannan magana da ma'anarta ba ba irin magana ku bace magana ce ta malamai duk waɗannan wallahi in ka tattara su gaba ɗaya ka loda su a layin al'arbabu domin suna bawa mabiyansu fatawoyin da ba na gaskiya ba fatawoyi da maganganun da ba haka Allah ya ce ba gaba haka manzan Allah ya ce ba jama'a kun fahimci magana kuma su mabiyan suna bin su akai to su sun zama arbab su kuma sun zama atba'ul arbabi mabiyan rabbobi jama'a kun fahimci magana shine ce man aftaka bi mukhalafatil haqq wa ata'atahu mutumin da duk ya baka fatawar da ba ta gaskiya ba kuma ka bi shi shi kenan don haka a yi hankali a yi hankali shi ya sa wani daga cikin malamai ya ɗauki littafinsa mai albarka ya rubuta lissafi ya sa masa ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamina yana jan hankalin malamai ma'ana masu sa hannu masu signing a madadin waye Allah subhanahu wa ta'ala duk magana da zaka faɗa ta cewa kaza ya halatta ko kaza haramun ne ko kaza addini ne ko kaza ba daidai bane ka sani cewa kana sa hannu ne kana signing ne on behalf of Allah subhanahu wa ta'ala akwai hatsari yanzu don Allah ko on behalf of sarkin gombe ka sa hannu akan wata takarda a matsayin sarki ya sa kuma sarkin nan ba shi ya saka ba da Allah in ya gano ka za ku kare lafiya jama'a a fahimci maganar da kyau sarki bai ba da approval na ayi kaza ba kai kawai sai ka samu takardar abin da ya rage kawai sa hannun sarki kai kuma Allah ya yi kamayan ɗaukan handwriting ne da kaga sa hannun irin sa hannun sarki ka je kai training sai ka koya kawai sai ka je karanta ba hannu akan wannan takarda aka je aka kai ta ya tabbata sarki ya bada umarnin a yi alhalin ba fiye ba za ku kare da hi lafiya to fa abin da duk wani mai karantarwa yake kenan duk maganar da yake faɗa yana sa hannu ne a madadin Allah don Allah bai kamata ya taka tsantsan da duk abin da zai gaya mutane ba jama'a kuna fahimtar magana to wannan shine don haka malamai duk wani malami mai karantarwa ji tsoron Allah da abin da yake karantar da ɗaliban shi gaskiya yake faɗa musu wanda za su tsere da su duniya da lahira ko kuma a'a yana gina su akan abin da kawai zai favorin nashi ne shi amma ba gaskiya yake faɗa ba to wannan ita ce inda ta ta urzar take Allah ya yi mana shine yake cewa liƙaulihi ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa آه مصدقا لقوله تعالى اتخذوا أحبارهم كو آه اتخذوا أحبارهم وأربابهم آه ومنين وخبانهم كو أربابا من دون الله سنقلقي أحبارهم ما لمنسوا نا يهود ورهبانهم دكما ما لمنسوا نا كريستوتي سوني أحبار دكما منين رهبان arbaban min dunillah sun rike su rabbobi koma bayan Allah me dalili saboda suna ɗora su akan abin da ba gaskiya bane ba yasa Allah sai ya kira su matsayin rabbu ubangiji domin duk wanda zai baka fatawa ka bi to bai kamata ka bi shi ba in ba fatawan nan ta yi daidai da abin da Allah ya ce ko manzon Allah ya ce ba kun gane wal masiha ibn maryama da kuma masihu dan maryam sun rike su a matsayin ubangiji wa ma umiru Allah kuma yace ba umarce su ba illa li ya'budu ilahan wahida ko sai dan su rike su su bautawa Allah shi kadai la ilaha illa huwa babu abin bauta bisa cancanta da dacewa sai Allah subhanahu amma yushrikuna tsarkiya tabbata ga Allah dangane da abin da suke yi wa Allah na meye na shirka na fata an fahimci magana to kun ga da malam yake cewa a sun riƙe allolinsu da kuma abin ɗinsu koma bayan Allah ɗin nan to wannan duka yana daga cikin ma'anar rabbu kamar yadda muka ambata to waɗannan su ne abubuwa guda hudu da la ilaha illallah take menene korewa tana kore ilahiyya in ba gawa ba Allah ba tana kore ɗagut tana kore andad kishiyoyin Allah tana kore kuma menene arbab na zama kun fahimta sai malam ya ce wa tuthbitu arba'ata anwa'in kuma sana tabbatar da abubuwa guda nawa guda hudu na farko dai alqasda tana tabbatar da me kake nufi abinda ka nufa na bauta wa Allah wa huwa kaunuka ma taqsidu illa Allah shine kasancewar ka ba wanda kake nufi da tabbatar da allantaka gare shi in ba wa ba in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wa ta'azima sannan tana tabbatar da girmama Allah wal mahabba da kuma san Allah bi kaulihi ta'ala saboda Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suke masu imani suna tsananta soyayya su ga Allah wal khawfa war raja'a kuma tana tabbatar da tsoronka ga Allah da kuma fatan rahamarka ga Allah subhanahu wata'ala domin Allah ya ce wa in yamsasaka Allahu bidurrin idan Allah ya nuface ka da cutuwa na fata an fahimta fala kashi falahu illa huwa ba wanda isa ya yi maka wannan cutuwar sai waye sai Allah wa in yuridika bi khairin in kuma ya nuface ka da menene alheri fala radda li fadlihi ba wanda isa ya mayar da mai falalar Allah ko yanzu idan Allah ya so kai gwamnan Gombe akwai wanda isa ya hana ka zama karka ji komai karka ji na ɗebo ta da zafi ko wannan aƙidar kenan tauhidin kenan kuma dama bahaushe ya ce wai in za ka roƙi Allah ka roƙe shi da babban masaki kar ka zo kana cewa Allah ya baka miliyan ɗaya ha babaran Allah miliyan ɗaya ai ka ce Allah abin miliyan ɗari biyar na fara settling tukunna kafin in zo sauran amiko na asalin eh miliyan ɗari biyar amma for settling eh zan je ne settling ne wannan tukunna dan saita abubuwa dawo hayyaci na tukunna eh in na dawo hayyaci na kuma sai in zo in roki asalin abin da nake so ka bani ya Allah eh a ba zuhudu a baka da annabi Idris ba annabi Idris an yi rawan kuɗi a zamanin shi jama'a sai jama'a suka zo suna ta kwasa yana ban ɗaki yana wanka sai ya ga wazo biyoyi da rafa rafa da daloli suna zubowa ai sai maza ya sa tawul ɗin shi shi ma ya fito ina fata an fahimta kawai sai zai fara haɗawa rafa rafa yana ɗaurewa sai Allah ya turo mala'ika jibrilu ya ce ka je ka tambaye shi har da shi a ɗiban kuɗi na annabi idris ya ce ka ce wa Allah ni waye da zan ki falalarsa na fata an fahimta yawwa ba wanda zai ki falalar Allah ai ko wa man yar wa man yarghabu yawwa ba wanda zai kyamaci abin nan falalar Allah ko saboda haka ya yanzu ko yanzu nan jama'a na faɗa musu a state locus ranar laraba ko yanzu nan muka ga ana ruwan kuɗi a nan suna zubowa kun ga ina nan to na bakin kofar nan sai dai su same ni a waje in ba ku taɓa ganin canyu ba to za ku gan shi a yau a falalar Allah a wallahi kwasa zan yi billahi lazi haka ne ko ba haka ba to wannan shine saboda haka in Allah ya soka da alheri to ba wanda ya isa ya ture maka wannan alheri kuma wallahi jama'a rashin yarda da wannan abun da kudirce shi duk shi ya jawo mana matsala wallahi ka yadda duk duniya wallahi ba wanda ya isa ya cutar da kai idan Allah bai so ka cutu ba to yanzu don Allah jama'a in ka yarda da wannan za- wani zai baka kwaljini a duniyan nan wani zai za ka kalle shi malin malin babban rigarsa ta tsorata ka ko kuma jibgigiyar jib ɗin shi ko ba haka bane jama'a ko kwamboi ɗin shi zai firgita ka wallahi ba zai firgita ka ba saboda ka san bai isa ya ma komai ba in ba Allah ya ga dama ba bai isa ba wallahi tallahi komai yake gadara wallahi bai isa ya taba ka ba in ba Allah ya ce taba shi na yadda ba jama'a kun fahimci maganar amma ba mu yadda da hakan ba ne muna cikin rudu ne shi yasa duk muka sakwarkwace wallahi amma duk wanda ya yadda da wannan ba wani wanda zai tsorata shi ba wanda zai wanda zai firgita ka ka yarda da wannan to wannan za ta iya sa baka karfin gwiwa na faɗin gaskiya a sahabbai da ka gansu a jajirce sun jajirce me yasa suka jajirce saboda tsantsar imani ga Allah sun yadda ba wanda ya isa ya saka ba wanda ya isa ya hana in bawa ba don haka ba wani abin nan malamai da kake gani wanda suka tsaya da gaske suke faɗin gaskiya wannan abin suka yarda da shi to ba wanda ya isa ya me ya abu na ɗinka in ba Allah ba a yanzu don Allah jama'a don Allah abin da za ka ƙara gane wannan da shi cewa ba wanda ya isa ya taɓa ka ko ya maka wani abu in ma Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ba wannan ta sa manzon Allah fa ya fito ya faɗa da kafirai akan bin Allah kuma bai ji tsoron kowa ba yarda da wannan ta sa sayyidina Umar ya ce a fito a kira sallah duk wanda yake jin ya haifu ko ya fito yi- a yi- a yi- a buga da shi haka ne ko ba haka ba saboda ya yi da cewa ba wanda ya isa ya taba shi in ba Allah so a taba shi ba ku duba annabi Ibrahim fito na fito yayi dawa da baban shi da kafirai a lokacin shi kadai ne yake kira zuwa ga Allah amma Allah da kansa sanda ya haikaito magana yace laqad kana lakum fi ibrahima uswatun hasanatun ko ya tabbata gare ku koyi mai kyau dangane da annabi ibrahim id qala liqaumihi eh inna bura'a minkum wa bada bainana wa ma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u hatta tu'minu billahi yace gaba da kiyayya ta kullu tsakanina da ku wallahi daga yau ba zan sake ragawa kowa ba na fata an fahimci magana ya ce sai kun yi imani da Allah me yasa saboda ya yadda da Allah ba wanda ya isa ya taba shi in ba ba in ba Allah ba annabi Musa jama'a Fir'auna kallonsa ya ce wa inni la azunnu inni la azunnuka ya Musa masuhura Musa ina kallon ka fa kasur gumin matsafi ne kasur gumin dan sihiri annabi Musa ya kalli Fir'auna yace laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair sai yace wa inni la azunnuka ya fir'auna mathbura tit for tat ya faɗa mar shi ma ya gaya mar waye kuma fir'auna ana maganar Allah yace Musa ina ganin ka matsafi ne yace okay yace amma dai kai ka san waɗannan abubuwa na dokoki ba wanda ya saukar da su in bawa ba in ba Allah ba ya ce ni fir'auna ina ganin babu shugaban halakakku a duniya taɓaɓɓu a duniya abin nan fir'auna dai fir'auna dai ina kallon ka fir'auna babu shugaban ta- taɓaɓɓu a duniya shugaban halakakku a duniya arau take agawa ke sako tumaki ballo jakuna irinka yanzu dan Allah idan ba Musa ya yarda Allah ne ke bashi kariya ba ya isa ya tsaya gaban fir'auna ya faɗa masa wannan magana fir'auna to amma da ke ya yarda da wane ne da Allah shi yasa ya iya samun karfin gwiwa shi yasa Allah da ya tashi zai gaya mana kafirai sai ce sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana Allah ce sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba wallahi za mu jefa tsoro da firgici a zukatan suwa kafirai yasa kuna ganin su duk yadda kuke ganin su suke cutar da addini kuma babu wanda yake tsoron musulmi irin su wallahi ba sa ba sa gezo tsoro da firgici ne a cikin zukatansu me dalilin da yasa suke da tsoro ba su da jajircewa sai Allah ya ce bima ashraku billahi saboda suna shirka ga Allah ba su da karfin zuciya malam yana zulbihi sultana irin shirkar da Allah bai saukar da hujja akan aikata ta ba jama'a kuna fahimtar magana kuma a hakan kai ma yanzu musulmi da za ka rike shirka ka watsar da Allah birkicewa za ka yadda kafiran suka birkice wallahi saboda wannan tauhidin naka wannan aƙidar ita ce take sa ka maka ƙarfin gwiwa na duk abin da za ka yi tsakaninka da Allah daga zarar ka batta ka dawo kafirci da shirka da zuwa gidan boka to kai ma ka dawo kamar su saboda kar wani ya ruɗe ka jama'a kar wani ya ɗaga ma hankali kar wani ya dame ka kar wani ya ƙoƙarin firgita ka da razana ka kawai ka yarda da girman Allah shi yasa wani ya rera baituka yace wa ma ana man yugharru bima yarahu wa takhda'u bizawahir muqlatahu yace ni fa da kake gani wala ba wanda za a ruda bane da abin da ya gani a ido kawai dan na ganka da malin malin na ganka da jeep na ganka da kaza in birkice yace ni ba haka nake ba wa takhda'u bi zawahir muqlatahu ko kuma kawai daga na ga wani abu ido na ido na sun ga wani abu shikenan na yaudaru na biye wa abin da bai kamata in biye masa ba an gane maganar da kyau ko madalla eh ba irin barazanar da ba a yi masa ba kwarai da gaske malam ja'far shi da kansa yana faɗa ya ce an sha ma cewa in ta tafi ba za ta dawo ba ma'ana in ta tafi daga maiduguri ba tafsirin bana ta gama to ba za ta dawo baɗi ba ya ce kuma kasan haka suke ba da labirin mata ko mace ya a ce masa namiji akwai namiji a ce masa mace ya ce amma haka muke ta dawa muke ta buga tafsirin har yau kuma ba a daina ba to shi yasa idan ka samu karfin gwiwa na tauhidi da aqida wallahi kar wani ya baka tsoro ka rabu da mutane kawai da kake ganin su ba abin da za su iya maka wallahi kuma kar wani ya zo wai ya rude ka wai shi zai maka kaza ya maka kaza ka biye masa ka saba wa Allah wallahi ba abin da zai iya tsina nama ah ba ga hina muna rayuwar ba wa ya taba zuwa ya dauki dubu ɗari ya baka duk wannan abin da ake yi dubu ɗari wannan banza wa ya taba zuwa ya dauka ya baka wa ya taba daukar dubu ɗari biyar ya baka to amma ka yaudaru da cewa zai taimake ka don haka kana ta saba wa Allah shi bai taimake ka ba kuma kuma bai bai ka kai gawa ba ka ba Allah ba to jama'a wannan shine a takaice na ga lokaci yayi tun dazu ake ta nuna mu zan dakata a nan gaba ce mai muhimmanci amma in Allah da sati mai zuwa za mu dora abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi kuskure da ni da ku Allah ya fi mana هذا هو ما عندنا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله جماعة ni kan ruwan nan kwan dinga taho